إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة عباد الله طهارة القلب من أمراضها من أهم المصالح يقول دكتور مصطفى مراد رحمه الله تمام الفلاح في سلامة القلب وصدق اللسان وطمأنينة النفس واستقامة السجايا والمؤمن سقي النفس سليم الصدر طاهر القلب من أمراضه والأمراض القلب كثيرة منها يا أيها الإخوة النفاق والكبر والجزع والهرس والرياء والحقد والحسد والغرور والأجب بالعمل وحب الجاه والسلطان واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والتألق بالدنيا ونسيان الآخرة ونسيان الآخرة يقول فضيلة الشيخ أي شيخ يا أمة الإسلام شيخ عبد الرحيم بن عبد العزيز السديس رحمه الله هناك داء أضل وأمراض القلب القتال ما فشى في أمة إلا كان نزير هلاكها وما دب في ديار القوم إلا كان سبيل فنائها وما انتشر في صفوف في صفوف الجماعة إلا كان سببا إلا كانت سببا لشقاؤها وبلاؤها لأنه مصدر كل بلاء ومنبأ كل أداء ومنبأ كل أداء سلاح المداء وسيف بتاء يضرب به الشيطان قلوب فتتمزق ذلكم عباد الله هو داء الحسد تمني زوال النعمة تمني زوال نعمة الله عن الغير وكراهية الوصول للخير لغيرك وتلك خصلة ظليمة تغني عن الفدائل وتأخذ صاحبها إلى طريق الرذائل قاتل الله الحسد ما أعدله لم يزل بصاحبه حتى تقتله يقول صاحب الحكمة اصبر على حسد الحسود فإن حسدك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل ويا إخوة الإيمان والعقيدة روى أحمد وترمزي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحارقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تفقهوا يا إخوة الإيمان أين لم تدخل؟ ألم تدخل بين العلماء؟ ألم تدخل بين الخطباء؟ ألم تدخل بين الرؤساء وطلبة العلم؟ فإنه أول ذنب أوصي الله عز وجل به فما الذي وقع إبليس في معصية الله إلا حسده لنبينا وأبينا آدم عليه السلام وما الذي حمل قابيل على قتل حابيل إلا حسده لأخيه فقتله فأصبح من الكاسرين وما الذي حمل إكوة يوسف على ما فعلوا به إلا الحسد إذ قالوا ليوسف وأكوب أحب إلى أبينا ونحن أصبة إن أبانا لفي دلال مبين انظروا هذه التصريح لأبيهم وما الذي حمل اليهود على جهود نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء يا إخوة الإيمان إلا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حصلا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهذا هو الحسد جرة تتأقط ونار تضرب وصاحبها مؤاقب في الدنيا قبل الآخرة قال أبو ليس السمرقنداني رحمه الله يحسد إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يحصل حصده إلى المص إلى مصفود غم لا ينقطع ومصيبة لا يؤجر عليها ومزمة لا يحمد عليها وسقط الرب وغلق باب التوفيق فاسمعوا يا إخوة الإيمان والعقيدة على هذا الأمر الكبير والحسد والحسود لا يسود كل من كان صاحب الحسد لا يكون رئيسا ولا يكون أميرا ولا ولا يبلغ مقصودا يقتل نفسه ويؤجج نار الحقد في صدره حيث لا يشعر المحسود وهذا هي علتها هذه هي علة الحسد وفي حديث لا يجمع في جوف عبد الإيمان والحسد كونوا عباد الله أصحاب القلوب السليمة قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مغموس القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله عرفنا قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فأم فما مغموس الكلم قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ظل ولا حسد اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير اللهم إنا نسألك حسن الكاتمة اللهم إنا نسألك حسن الكاتمة اللهم اجعلنا من الفائزين في حياتنا الدنيوية والأخروية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Alhamdulillah muna gode wa Allah muna neman gudumawarsa da agajinsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawukanmu da miyagun ayyukanmu hakika duk wanda Allah ya shirya da shi tabbas shi ne shiryayye duk wanda Allah ya kaddara masa bata ba za ka iya samar da wanda zai shirya da shi ba na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya na shaida annabi Muhammadu bawan sani kuma manzon sani ba haka ya ko ƴan uwa ya ko bayin Allah ku sani cewa gyaran zuciya da tsaftanta da tsarkake ta yana daga cikin muhimman al'amura mafi mafi ƙwari saboda haka ne duk mutumin da ka gan shi in aka ce nagari ne to bai samu zamowa nagari ba har sai da zuciyarsa ta gyaru Dr. Mustapha Murad Allah ta'ala shi masa rahma yana cewa cikar rabauta da kuma daidaitan al'amura yana tattare ne da kimtsuwa da gyaruwa da tsaftan zuciya da kuma wato gaskiya akan harshe ku sani cewa nutsuwar zuciya da daidaitanta da kyawawan mu'amala waɗannan su ne jagorori da suke nuna al'amura masu kyau tare da ɗan adam shi mumini an san shi da kyakkyawan ɗanɗano da kuma kyakkyawan siffa da yanayi mai daɗi don haka harshensa tana da daɗi domin ƙirjin shi tana tattare da abin da yake mai tsafta lallai tsarkin zuciya da gyaruwanta da zamanta lafiya shine sirri da kubuta ga barin dukkan cututtuka na zuciya hakika cutar cututtuka na zukata suna da yawa yana daga cikin wannan cututtuka na zukata ya ko bayan Allah munafunci cuta ce mai girma mai hatsari da take kashe zuciya da kuma lalata ma'abocinta yana cikin wannan girman kai wadda bahaushe yake masa laƙabi da cewa rawanin tsiya yana cikin cutar zuci raki da al'amura sun canja dan adam ya gaza yin haƙuri wataƙila an saba yi masa daidai yau ba a yi masa abin da yake so ba don haka ko'ina ya zauna sai ya yi raki yana cikin cutar zuciya kwaɗayi da ɗan adam zai jarabci kansa da ita ya ji cewa duk abin da yake so sai ya kai gare shi wannan rashin lafiyar zuciya ne yana cikin cutar zuci riya yin abu domin idan mutane ba don Allah ba duk abin da zan yi zan yi don in burge jama'a wannan rashin lafiya ce ta zuciya yana cikin rashin lafiyar zuciya kwafa wato hasada ko keta wanda ɗan adam zai rika jarabtar kansa da ita kai yana cikin cuta da rashin lafiyar zuciya ainihin yaudara yana cikin rashin lafiyar zuciya jin cewa ni innan ni ne akan ayyuka rika jin cewa ina da ayyukan da dole sai na sha a gaban Allah ai ni na musamman ne ai ayyuka na na daban ne yana cikin wannan lalacewa da rashin lafiyar zuciya dan adam ya jarabci kansa da cewa shi kullum dole sai ya zama shugaba ga al'umma dole sai ya zamanto wani basarake da za a ɗaura shi akan kujeran girma don haka duk abin da ya zo ɗin ba daga ofishin shi bane ko abin ya dace sai ya yake shi wannan rashin lafiyar zuciya ce wallahi yana cikin rashin lafiyar zuciya shine dan adam ya riga ɗaya tsammani akan rahamar Allah ya riga jin cewa abubuwa sun dagule sun yamutse kuma ba Allah ma bai isa ya gyara su ba wannan lalacewa ne kuma rashin lafiya ne ga zuciya sannan yana cikin rashin lafiyar zuciya al'amuru bi makarilla mutum ya rika yarda da dabaru da Allah ya tsara don ya kama ma'abota zunubi ko sako a kansu yaji cewa bin waɗannan irin hanyoyi shi ba matsala ba ne gare shi wa ta'alluqu bi duniya dan adam ya rataya akan duniya na ka fito duniya ina za ka je neman duniya bi ka sani duniya da manta lahira wannan duka cututtuka ne daga cikin cutan zuciya ku sani manyan malaman musulunci babban malami fadilatu sheikh abdulrahim bin abdulaziz as-sudais Allah ta'ala shi masa rahama yana cewa akwai wata cuta mai kisa rashin lafiya ne rashin lafiya ne na zuciya mai kashe ma'abocinta babu wata al'umma da wannan cuta za ta yadu a cikinta face sai wannan cuta ya zamanto sababi na halakan al'umma sai ya zamanto sababi na lalacewan gine-gine da wannan birni da wannan cuta ta sauka a kai sababi ne da za ka nemi al'umma ka rasa a doron ƙasa ko wani al'amarin da aka gina in wannan cuta ta kama shi wallahi wannan cuta ba za ta yadu tsakanin al'umma ba fasece ta zame masu sababin wahala da kuma fadawa cikin bala'i da musiba lallai ita wannan cuta ita ce maɓuɓɓuga na kowane bala'i kuma ita ce tushen kowace irin fitina kuma makami ce mai muni takobi ne da ake tsara tsara mai muni da ita wadda wannan shine babban makamin shedan da ya riƙa yake bugun zukatan jama'a da shi wadda yake tarwatsa waɗannan zukata yake kuma lalata su da daidaita su nawa ne daga cikin bayi wadda za ka tarar da su wannan cuta da muke magana a kanta ta cin musu kuma ta lalata su kuma ta lalata makwabtansu ba tare da sun sani ba wai ku kun san mece ce wannan cutar ita ce cutar hasada buri ko kwaɗayin ni'iman da Allah ya yi ma waninka ta gushe gabarinsa ko kyamar riskan alkhairi zuwa ga waninka hakika wannan ɗabi'a ce mai muni abin zargi wacce take makantar da ma'abocinta ba ta nuna masa kima da daraja da yake da shi a gurin ubangiji ko mukaman da Allah ya bashi cutar hasada tana makantar da ma'abocinta kowane irin ni'ima Allah ya masa ya cewa ni'imar ba ta kai ba da haka za ta makantar da shi daga garin daga barin ganin wa'innan falala da Allah ya masa za ta riƙe hannunsa ta kai shi zuwa ga hanyar ƙasƙanci za ta ja shi zuwa ga hawa kujeran kisa Allah ya tsine wa cutar hasada domin ta lalata al'amura masu yawa ta ɗaiɗaita al'umma ta zamanto sababi na mutuwan wasu jama'a daga doron ƙasa ta gashi cikin ƙasa ta birni shi yasa wani mai hikima yake cewa ko da ka gane ana maka hasada to kai ka zamanto mai haƙuri ka zamanto mai haƙuri kan hasada mai hasada sanda yake maka ka sani lallai wannan hasadar tashi ita ce guba da za ta kashe shi ka sani cewa wuta takan ci kanta ta mutu in bata samu abin da za ta ci shi ba don haka za ta ci ta ƙare a kansa lallai ya ku uwa musulmi imamu turmuzi imamu ahmad ya rawaito da imamu turmuzi daga ma'aikin allah ya da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa ga wata cuta ta saɗaɗo ta shigo cikinku wadda cuta ne na magabatanku wadda sun rayu kafin ku ku zo wannan cuta ita ce cutar hasada da ƙiƙi juna lallai ku sani ƙiyayya da ƙiƙi juna tana aski wanzamiya ce ba ba ce maku tana aske gashi nake ba sai dai ina gaya maku tana aske maku addini ku zamanto masu tunani ya ku yan uwa ku zamanto masu faɗaka mana ku gane wai kam ba za ku yi dubi ba nawa nawa ne yau cutar hasada ta shiga cikin zauruka kuma ta lalata su ashe cutar hasada ba ta shiga tsakanin malamai ba da haka zaka ga malami masani Allah amma yana hasada da dan uwansa malami zaka tarar da mai huduba yana hasada akan dan uwansa mai huduba ka tarar da sarki basaraki yana hasada da dan uwansa wanda yake sarki basaraki wanda Allah ya bashi mulki ka tarar da shi yana hasada yana ƙarya da yarfe ma dan uwansa wanda Allah ya bashi mulki ɗaliban ilimi wannan cuta ta cin masu ta yadda za ka ga suna neman ilimi amma suna hasada wa junansu hakika wannan cuta ita ce zunubi na farko da aka saba wa Allah madaukakin sarki da ita a doron ƙasa wai kam ba za ku yi dubi ba ne ku yi nazari mana za ku gane abin da ya afkar da iblis cikin fadawa kan kujeran hasara ba komai ba ce faface cuta hasada a lokacin da ya hasada wa babanmu annabi mu annabi adam alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da su faɗi su yi masa sujjada dan haka iblis ya zamanto mai hasada wa annabi adam alaihi salam wai ba ku gani ba ne alkur'ani ya labarta mana akwai wani bawan allah da ake kiran shi kabila cutar hasada ta ɗauke shi har sai da ya kashe ɗan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi habila saboda cutar hasada allah ta'ala ya labarta mana ya kashe shi sai ya wayi gari yana cikin masu hasara wai ko kun san me ya afkar da yan uwan annabi yusuf alaihi salam zuwa ga abin da suka aikata wa dan uwansu ba komai bane ba sai saboda cutar hasada domin allah ta'ala ya labarta mana iz qalu sun bude baki sun ce la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna me yasa yusuf da dan uwansa yafi samun soyayya a gurin babanmu fiye da mu wa nahnu usba ga mu ne manya kuma mu muke da yawa a cikin gida da aka suka bude baki suka ce inna abana lafi dalalin mubin ai ba boye yake ba babanmu ya fada kan bata ku duba ku ga yadda suka jingina bata zuwa ga mahaifinsu me yasa saboda cutar hasada lallai yahudawa sun yi musu da jayayyan manzancin manzan Allah ne ba duk komi ba sai saboda cutar hasada da take damunsu wanda yasa suka ƙi karɓan abin da annabi ya taho da su ya taho da shi Allah ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin yahudawa suna fata suna buri law yurdunakum min ba'di imanikum na ma za su samu dama su mai da ku kafirci bayan imanin ku Allah ya ce ba komai ya haifar da hakan ba hasadan min indi anfusihim saboda wata hasada da take damun su daga kankin kansu hakika cutar hasada wani garwashin wuta ne da ake kunnawa wani halshen wuta ne da ake jefa mutane kuma lalle ma abocin cutar hasada za a yi masa ukuba tun anan gidan duniya kafin ya je gaban ubangiji subhanahu wataala abu lais as-samarqandani Allah ta'ala shi masa rahama ya ce duk wanda ya jarabci kansa da wannan rashin lafiya ta cutar hasada za a yi masa ukuba da abubuwa guda biyar da ya same shi a nan gidan duniya menene waɗannan ababe da zai cin masa zai samu gammun layin qati'u bakin ciki da ba zai yanke ba wa ma'asiyatil layi ujaru zai samu wa musibatul layi ujaru zai samu ainihin musibar da ba za a bashi lada a kanta ba ka san a karantarwa musulunci duk abin da ya samu mumini ya koma zuwa ga Allah Allah zai bashi lada to shi mai cutar hasada zai samu matsala kuma ba zai samu lada a kanta ba sannan za a zarge shi kuma ba za a gode mishi ba domin akwai abin da za a yi ko da an zarge ka kuma zai zamanto abin yabo da a maka godiya don ka jure ka ci jarrabawa to wannan shi mai cutar hasara ba zai samu haka ba sannan kuma yana da kushi daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah yana buɗe yana kulle masa kofofin dace duk abin da ya nufa Allah ba zai rika datar da shi ba me yasa saboda ya jarabci kansa da wata cuta wacce take mai muni da haka malamai suka ce ku sani lallai duk wani mutum mai cutar hasada to wannan mutumi Allah maɗaukakin sarki baya ba shi shugabanci mai cutar hasada baya zamowa shugaba duk yadda ya din ya zama ya samu kujerar mulki Allah sai ya toshe masa wannan kofa kuma bukatansa ba za ta cimma ba ruwa ba ba zai kai gaci ba kuma yana kashe kansa ne yana kunna wata wuta mai cutarwa a cikin kirjinsa ta yadda lokacin da yake kunna wannan wutan wanda yake masa hasada ma bai san halin da yake ciki ba ya zo cikin hadisin ma'aiki annabin rahama yabo da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad ba zai hada zuciyan bawa ba abubuwa guda biyu a ce ga imani ga hasada annabi ya ce ba sa haduwa a zuciyar bawa don haka in akwai imani ba za a yi hasada ba in kuwa hasada ta samu gurbi ta zauna to tabbas ta kori me ta kori imani don haka ku yi hattara ya ku bayin Allah ku sani cewa wani al'amari ne mai munin gaske an ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me ya kamata waye mafi daraja da ɗaukaka cikin mutane sai annabi ya ce duk mutumin da ya zamanto mai farar zuciya mai gaskiyar halshe sai suka ce ya annabin Allah mun san wadda ake kira mai gaskiyar halshe amma ka yi amfani da wani kalmar da ba ku saba jinta ba me kake nufi da wannan kalma na magmus magnusul qalb sai annabi ya fassara musu ga abin da take nufi yace taqiyun naqiyyun la isma fihi wala baghi wala gulula wala hasad ita ce zuciyar da ta zamanto tsabtacciya wankekkiya gareriya garau wadda babu zunubi tare da ita babu wuce iyaka kuma babu keta kuma babu hasada ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka tatar da mu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana addininmu ka mai da al'umma zuwa ga ainihin addininka mayarwa wanda yake mafi kyau wannan shine ƙarshen hudubar mu ta yau muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya ba mu ikon aiki da ita wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumullah Thank you.